أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na 186 kamar ƴan uwa masu bibiyar mu kamar yadda suka sani wato muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya mas'alar da za mu tashi a kanta mas'ala ce wato ta 782 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha amma kafin mu shiga cikin wannan karatu gadangadan a mas'ala ta 777 mun kawo wa idza maridtu fa huwa yashfin mun kawo cewa wato inda annabi ibrahim ya fara addu'a wato duk inda ya kawo huwa yana nuna Allah shi kadai ne domin shi domini na al-fasl kamar yadda malaman balaga ta alkur'ani suke cewa da malaman balaga ta larabci in an ka kawo huwa inda ba dole ba sai an kawo shi yana ɗaukar alhasr ko ya zamanto ko ko alqasr akwai al-idafi akwai al-haqiqi kamar yadda malamai suka yi bayani to inda yace allazi khalaqani fa huwa yahdini Allah shi ya halicce ni bai ce allazi huwa khalaqani ba don ba wanda yake iddiayin shi yake halitta in ba Allah ba fa huwa yahdin sai kawo huwa Allah shi kadai yake shiryar da ni don waɗansu suna iddiayin su suke shiryarwa wallazi huwa yut'imuni an gane ko Allah shi kadai ne yake ciyar da ni wa yasqini kuma shi kadai ne tunda atafi ne yake shayar da ni to nan sai kawo wawu wawul atfi don ya nuna maka atafi na safanin fa'un da ta gabata a can to don haka waɗansu na iddia'in su suke ciyar da mutum su suke shayar da shi duk da yake Allah ya sanya bayi su zamanto sababi amma hakikatan ba su bane suke wato ciyarwa ko shayarwa domin ko da an baka abinci in Allah bai so ka ci shi ba ba za ka iya cin shi ba an gane ko ko ya hana ya shiga ko kuma abincin ya salwanta ta wata hanya wa idza maridtu fa huwa yashfin idan nayi rashin lafiya sai danganta zuwa kan shi bai danganta zuwa ga Allah ba don ba a danganta shari zuwa ga Allah bayani ya gamata wallazi yumituni thumma yuhyin wanda yake rayar da ni yake kashe ni kaga bai ce huwa yumituni ba saboda ba wanda yake iddia'in yake rayarwa yake kashewa wato in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma da maruz ma wanda ake kira na maruzu sarki duk da yake ya iddia'in haka amma karshe ta bayyana don iddia'in da yi ƙarya ce ba rayarwa ya ba a'a ya kashe wanda Allah ya raye ni sannan kuma wanda Allah ya rasuwa ya bar shi a rayi kenan nan da ya kashe mutum daya ya ce ana uhi wa umit ya bar daya ba wai rayarwa bane yayi hakikatan to wanda mas'ala ne da kyau ƴan uwa mu fahimce ta da kyau to eh inda yace wa idza maridtu ba a danganta sharri zuwa ga Allah kamar yadda yace bi yadikal khair an gane ko wa sharru laysa ilaik shi yasa ma aljannu suka ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada kaga asharrun urida biman fil ard shin sharri ne aka nufata ga wanda suke kasa kaga buska wanda ya nufaci su da sharrin ba am arada bihim rabbuhum rashada koko ubangijin su ya so su da shari'a kaga arada wajen rashadan shari'a sai suka kawo rabbuhum don haka bata sharri ba danganta shi wato zuwa ga wato Allah a matsayin sharri saboda Allah yana aikata abin da baka so wani lokacin sai daga baya bayyana alkhairi ne gare ka kai ne baka fahimta ba wallahu ta'ala a'lam kuma Allah baya yan abu sai da hikima mas'ala ta farko mas'ala ta 782 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qarana bainal an'ami wal banin ya an kai an ka hada tsakanin ambaton an'am dabbobi al an'am dabbobi wal banin da ya'ya fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala amaddakum bi an'amin wa banin Allah ya ba ku wasu suka ce in an ce a madda nan ne a matsayin bayarwa amma madda ba a kawo shi wajen alkhairi amma zance mafi inganci dukkan su ana amfani da su ko cikin alkhairi ko kuma wato cikin sharri an gane ko ma'ana dai shi a madda da madda din duka ana iya kawo su a kowane wuri ba dole ba sai an keɓance duk da yake galibi an kawo a madda yana zancen ni'ima ne to malam yace kulna zamu ce li annal an'ama domin su dabbobi kanat min a'azzi amwalihim indahum sun kasance mafi tsadar dukiya mafi kima da daraja a dukiya a wajen su wa kana banuhum humul ladhina yu'inunahum ala hifdhiha ƴaƴan mutane su suke taimakon su wajen kiyaye dukiyoyin wajen kiwon su da ba su abinci da abin da ya kama da haka da tsaro wal qiyami alaiha da tsayuwa akan ta wato wajen bata dukkan irin abin da take bukata falihaza qarana bainahuma shi yasa anka kawo an'amin wa banin aka hada tsakankanin su domin bai dace a kwatanta da da mi ba ko ko a ce an kawo ni'ima ta wato dabbobi tare da ƴaƴa su dabbobin menene hikimar kawo su ana iya cewa Allah ya ba su ƴaƴa ba sai an ci ya gama dabbobi ba wannan shi abin da malam ya kawo to kamar yadda al'ada ta gabata muna zan ƙara bayani ƙarƙashin wasu matsaloli da aka kawo ba don mun kai waɗannan malaman ilimi ba amma saboda fa'idar ta ƙara faɗi ta amfani jama'a wato nan da ya ce a maddakun bi an'amin wa banin Allah ya yi muku ni'ima da dabbobi da kuma ‘ya'ya to ai ya kamata a fara da mi a fara da ‘ya'ya sannan a kai ga dabbobi na fata an fahimce ni tunda ai ɗa ya fi dukiya tsada na fata an fahimce ni To, waɗansu malamai suna ganin cewa alwawu la tufidu tartib, ita wawun ba ta nuna tartibi. An gane ko, wato nan abinda ake son a ce shine cewa wato akwai abinda ake kira wato alwawu la tufidu tartib. Ita wawun in ta zo ba ta nuna tartibi ba ta nufin an yi atafi. Domin misali walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama an gane ko waɗanda suke kwana suna yin sujjada ga ubangijinsu kuma suna tsayuwa alhali ko in za a fara sallah ai sai an fara tsayuwa sannan a fara yin wato sujada wannan shine abin da wato ake son a ce ko kuma amaddakum bi an'amin ya fara da wani uslubi ne wanda alqur'ani yana amfani da shi uslubi ne guda biyu suna da yawa cikin alqur'ani uslubu taraqqi da uslubu tadalli in an ce uslubu taraqqi at-taraqqi shine wato ayi sama walan nu'mina liruqiyika kama a tashi daga ƙasa zuwa sama kenan ba dole ba waccan sama muke nufi ma'ana kowanne abu a fara da na kasan shi sannan a je na sama shi ko uslubu tadalli shine daga sama wato ayo kasar da yake attadalliya nufin kusanta summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna daga sama ayo kasa shine uslub wato attadanni to cikin alqur'ani wannan yafi mas'ala 500 da zaka fitar domin duka in anka ambaci abu biyu to ko ya zamanto an yi uslubut taraqi ko ya zamanto an yi uslubut tadalli ma'ana an faɗi wanda shine babba sannan ayo ga na kasa ko ko an faɗi na kasa sannan ayo na sama to amaddakum na bi an'amin wa banin Allah ya ba ku dabbobi sannan ya ba ku ‘ya'ya to nan sai an kai uslubu wato a taraƙi an ka fara da na ƙasa sannan aka je na sama amma da ‘ya'ya aka fara ambata sannan an ka faɗi dabbobi to an yi uslubu tadalli wannan cikin alkur'ani ya da yawa in an fara ambaton mumin ne sannan an ka ambaci kafirai an yi uslubi na wato at-tadalli amma an ka ambaci kafirai sannan an ka ambaci mumin ne an yi uslubi wato na wato at-taraqqi domin su kafirai ba su da wata kima sannan sai aka yi sama aka ambaci masu kima almuhimmu dai yana da mas'aloli sun fi mas'ala 500 a cikin alqur'ani mai girma wanda cikin alkulliyatul qur'aniyya da almanahijul qur'aniyya da al-asalib alqur'aniyya za a iya wato fitar da wannan sannan kuma malamai suka ƙara da cewa ayoyin da suka gabaci wannan aya suna karewa da nunun to kuma sai an ka hankalta ma mura'at al-lafz an ka hankalta ma lafazi domin ayoyin da suka gabace ta wato sun ƙare ne da nunun da nunun inda Allah subhanahu wataala yake cewa كذبت عاد المرسلين إذ قال مرسلين يا قاري نون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كاجا يا قاري نون إني لكم رسول أمين يا آية قاري نون فاتقوا الله وأطيعون آية قاري نون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين آية قاري نون أتبنون بكل ريع آية تعبثون تقاري نون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون يا قارد نون وإذا بطشتم بطشتم جبارين يا قارد نون فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ضد نون دنون أمدكم بأنعام وبنين سنما آية تزوباينتا وجنات وعيون ina fata an fahimci to kaga nan wajen natin wa'uyun uslubu wato uslubi ne na tadalli domin ƴaƴa sun fi gonakai tsada in ba a wajen wasu mutane ba waɗanda dukiya ta fiye musu ƴaƴansu da iyalansu da komai irin duniyar da turawa suke son musulmi su kama shine cewa abin duniya ya fi dan adam sai a je a yi ta yaƙe yaƙe a yi ta kashe kashe a wulakantar da juna a kashe juna a ɓata ƙasashen mu idan da dan adam ya fi tsada domin in ka dibi ƙasashen musulmi da na Afirka da larabawa dan adam ya fi dukiya tsada galibi ba a wajen kowa ba amma a wajen turawa dukiya da abin duniya da tsare-tsarensu da kamfanin su sun fi dan adam tsada shi yasa kullum mutum ya je kasashen su sai zaman to bawan duniya ne yana bauta ma duniya to ya kamata mu fahimci wannan abu na karshe wanda zamu kara a karkashin wannan aya a gurguje shine cewa wato akwai abin da ake kira uslubul itnab akwai uslubul ijaz akwai uslubul itnab a cikin balaga ta alqur'ani da kuma balaga ta yaren larabci wato uslubul itnab shine a tsawaita magana a fassala abu a yi shi filla filla uslubul ijaz shi kuma a takaita magana to kowanne daga cikin su ba a cewa wani yafi wani saboda wadansu sun ce ijazi yafi wasu suka ce itnabi yayi to yafi to galibi ijazi zai fi amma ba ko ina ba akwai inda tafsili yafi saboda ana bukatar a fassala to sai ga alkur'ani yana amfani da galibi kowace sura sai ga kissa wani annabi ko wani maudu'i a wata sura an tsawaita shi amma a wasu surori an takaita shi saboda can halin sura ana buƙatar takaita bayani ne waccan halin sura ana son a fayyace bayani ne to a nan da yace amaddakum bima ta'maluna Allah ya ba ku abin da kuka sani shikenan ai ya kawo shi a matsayin mujmal sai ce amaddakum bi an'amin wa banin kaga sai ya fassala wa jannatin wa uyun wannan matsayin kamar itirabi ne an ƙara tsawaitawa wa qadaina ilaihi dhalika al-amra mun wato hukumta mishi wannan al'amari mun ga mishi hukuncin da muka zartas shikenan magana ta riga ta gabata tun da hukuncin da anka zartar amma sai anka ce anna dabir haula'i maqtu'un musbihin cewa bayan waɗannan mutane za a yanke ta ma'ana za a halakar da su da su da ƴaƴan su ta yadda ba za su samu zari'a ba kenan kaga sai anka yi wato itnabi kadiba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo babul ijaz wal itnab imam suyuti kenan to don haka dai kuma nan akwai ka'ida tafsirin alkur'ani wadda zaka iya fitar da mas'ala fiye da dubu a karkashin ta shine inda yace amaddakum bima ta'maluna wato shi ismul mausul galibi yana zuwa ne mujmal ma'ana in ya zo matsayin mujmal yake domin ya zo ne a dunkule Allah ya ba ku abin da kuka sani to abin da kuka sani menene shi to duk inda ka cimma ma ta'maluna ma ta'maluna ko irin wannan ma ma ma ma ma ma, ma. galibi akwai bayani karshen ta to in karkashin ta idan da zaka tsaya ka dibi wadansu ayoyi da zaka iya tafsirin wannan abin fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah zai baku labarin abin da kuka aikata to ai abin da kuka aikata dai za a kasa shi gida biyu na alkhairi da na sharri sannan yawa ne da shi ba kadan bane abin da ka aikata a rayuwarka duk inda kaga ismul mawsul akwai al-ijmal kuma in kana tafsirul qur'an bil qur'an idan akwai ayoyi zaka iya yin tafsirul qur'an bil qur'an da shi wannan shi ne abin da zan iya cewa wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 783 fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala wato aya ta 136 ba nan ya kamata mu fara ba mu komo cikin littafin wato littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab shine kamata ma mu fara da shi kafin ma mu faɗi wannan mas'ala ta 782 domin ita aya ta 133 ne kenan ita ko cikin daf'u ihamil ittirab aya ta 105 ne kenan ita ce kamata wato mu tashi akan ta sai muka yi mantuwa to idan muka dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab a mas'ala ta 130 malam yake cewa qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala kazzabat qaumu nuhin al mursalin mutanen annabi nuhu sun karyatar da annabawa al mursalin jam'i na al mursal malam yace to hadhihi al aya wannan aya ta dullu ala anna qauma nuhin kazzabu jama'atan min al mursalin tana nuna mutanen annabi nuhu sun karyata wata jama'a ta manzanni بدليل صيغة الجمع ما يتي سبو دليل صيغة جمع دا أنك المرسلين في قوله أتكن فتر الله سبحانه وتعالى المرسلين أنغانيكو منزنيكينا ثم بين ذلك سنة الله يبين ونن بما يدل على خلاف ذلك دا أبن ذي ذو كما السابان هكا أظاهري وأنهم إنما كذبوا رسولا واحدا سو متنا النبي نوح سنكر تد منزو وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيرا دا أمينتين الله ستبت أغريشي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ما لن يتي بقوله إن الله يتي إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون لو كتند منزونسو النبي نوح يتي مسوشن بذاكو يتورون الله با إلى قوله قال رب إن قومي كذبون ها إن النبي نوح يتي يا الله يا أبنجي متانينا سنكر يتاني آية تدريد شدا ذو آية تدريد شابكو أتكن سورة الشعراء malam yace to wal jawabu an hadha amsa akan wannan annar rusula su manzanni alaihim salawatullahi wa salamu tsira da amincin Allah su tabbata a gare su alaihim wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim lamma kanat da'watuhum wahida lokacin da da'awarsu ta zamanto daya wa hiya la ilaha illallah shine babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta illallah sai Allah kina annafi wal isbat in kace la ilaha kace babu abin bauta kwata kwata an gane ko illallahu sai Allah sabanin mutane yan communist da kuma wato yan mulhidin wanda ba su yarda da akwai Allah ba sai su ce la ilaha babu abin bauta wal kaunu madda ita ko duniya gaba daya madda abin da ake gani na duk abin da ba a gani babu shi shi yasa suke bauta ma wato duniyar suke kauce ma Allah subhanahu wataala to in ka ce la ilaha babu abin bauta annafiyu kenan illallahu al-isbat ka tabbatar da bauta ga Allah akan cancanta yace to kenan wahiya la ilaha illallah ita ce kalmar da awan manzanni babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta akan abauta masa akan cancanta sai Allah yace to sara mukazzibu wahidin minhum sai al'amari ya kasance wanda ya karyata ɗaya daga cikin su mukazziban li jami'ihim ya karyatar da su ne gaba ɗaya na fata ana fahimta ta to mai tahqiqin wannan littafi sai ka number 2 wajen li jami'ihim wato Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi mai tahqiqin wannan littafi a wannan tab'a da take a hannuna sai ka number 2 yace kadiba ƙasa kadibi wato number 2 kenan yace unzur ma'anil Qur'an ka duba cikin littafin ma'anil Qur'an lizzajjaj na wani malami ake ce ma zajjaj wa tafsiru Thalabi da tafsiri na Imam Thalabi wa tafsiru Sam'ani da tafsiri na Imam As-Sam'ani ba San'ani ba sam'ani da sinun na wannan an gane ko kuma sam'ani ne ba san'ani ba ya kamata ɗalibi ilimi ya hattara ba shi wanga mai swadun nunu ne wanga kuma mai sinun ne da mimun kuma wancan ai wato san'ani an kace shi ko wanga sam'ani wa qala az-zamakhshari imamu az-zamakhshari yace a cikin littafin sa al-kashaf wanda kuma aqidarsa ta mu'tazila ce amma ana amfani da shi wajen balaga inda bai saba ma wato aqida ta ahli sunna ba fi tafsirihi a cikin tafsirinsa inda an ka zo al-mursalina yace wal muradu nuhun alaihi salam abinda ake nufi annabi nuh aminci Allah ya tabbata a gare shi qauluka kamar in kace fulanun yarkabu dawabba wane yana hawan dabbobi wa yalbasul buruda yana sanya al-burud wato jam'i ne na alburda kamar babbar riga wanda ake kira alburda wanda ita ce aka sanya ma wanda littafi alburda suna alburda saboda Ka'ab bin Zuhair wanda yayi waƙe na zagin musulunci da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai manzo ya ce to a kawo kansa a kashe shi koda ya ce ya tuba ya je gidajen sahabbai bai samu karbuwa ba da ceto sai yayi yi qasida banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyibun israha lam yujza makbulu har yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da wannan qasida tashi sai manzo ya yafe mishi ya dauki wannan riga tashi ya sanya mishi sai aka kira ta al-burda to wannan ita ce alburda ta farko wadda take karewa da lamun daga baya busiri yayi tashi alburda ta mimun duk da yake akwai guluwi a cikinta amma akwai lugha malamai suke cewa ana fitar da akwai guluwi a faɗakar da 'yan uwa sannan kuma wajen lugha inda ya samu dacewa ɗalibin ilimi ya samu fahimtar wato wannan wuri to hashi ka'ab bin zuhair yake cewa wa qala kullu khalilin kuntu amuluhu la ulfiyannaka inni anka mashghulu fa qultu lahum khallu tariqi la abalakum fa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول shi ko wancan ta busiri tana karewa ne da mimun ba da lamun ba inda yake cewa amin tazakkuri biya wato farkonta amin tazakkuri jiranin bizi salamin mazajta jam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa awmada albarqu fi adh-dhulma'i min idami fama li'aynayka in قلت اكف فهمتا وما لقلبك إن قلت استف إن قلت استفق يهمي هزوا دي كشن بيتو تكن مالن يتي تو وذهب الكرجي الكرجي wani malami ake kira karji ya tahi mazhaban akhara wata mazhaba ta daban wadda ba wannan ba fin nukati a cikin littafin shi an-nukat wastadalla yakfa bil ayati da aya ala irsali rusulin ila qaumi nuhin qablahu cewa an turo manzanni kafin annabi nuhu wa kaza fi samud wa ad wato haka cikin samud da ad kinan shi ya tafi cewa a'a ai akwai manzanni kafin annabi nuhu to amma wannan ra'ayi da shi ya tafi akan sa wannan yana buƙatar dalili tunda tsakanin annabi nuhu da annabi adam hadisi ma da ya zo a cikin sahih muslim na ceto shine za mutane za su zo inda annabi nuhu su ce anta awwalur rusuli kai ne farkon manzanni to wannan awwaliya ce malamai suke cewa muqayyada ba mutlaqa ba sun tafi cewa mutlaqa dan annabi adam ya tabbata annabin Allah ne nabiyyu mukallam kamar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce to amma kuma shin annabi adam manzo ne ko ba manzo bane tunda akwai bambanci tsakanin manzo da annabi zance mafi inganci annabi adamu shi ma rasul ne domin wato da wace shari'a da wace shari'a ta wani annabi ya aiki balle a kira shi matsayin annabi ba manzo ba kaga da dole waɗanda suka zo bayan sa ai da shari'a su za su yi aiki to kuma annabi adamu ko da hawa'u dai isar ma da sakon Allah ai ya zama to manzo ina fata an fahimce ni kuma bai yiwa su yi aiki da shari'a babu littafi tare da su ko kuma annabi adamu dai yana da shari'a tashi wadda ya aiki da ita kenan dole tunda ana masa wahayi yana matsayin wato manzo shi ma to kenan an ta'awwalur rusuli ba'da zuhuri shirki bayan shirka ta bayyana domin duk karni guda goma kamar da nasoshi suka bayyana cewa ba a yi shirka ba a wannan lokaci illa dai shi wannan ra'ayi na imamul karji zamu iya fitar da shi a karkashin mas'ala ta usulul fiqh shine cewa abinda ake son a ce wato jam'i waɗansu malamai sun tafi cewa yana farawa ne daga biyu wasu ka ce jam'i yana farawa ne daga uku to amma kuma malamai suke cewa waɗansu tun daga biyu yake farawa dan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hud yana cewa wa aqimis salata tarafayin nahari ka tsaye da sallah sassa biyu na yini to amma cikin tsaha sai ce wa min atrafin nahari da kuma atrafun nahar to ai an ka ce atraf ya zamanto sassa daban-daban ba sashe biyu ba to kaga sai malamai suka ce kenan musanna yana iya zakkuwa da ma'ana ta jam'i to kenan nan sai an ɗauki wannan ma'ana ko mun ce musanna jam'i ne a lugha daga uku yake farawa amma a shari'a shin daga biyu yake farawa ko daga uku na akai sabani to amma duk inda ta kai ta kawo sai mu ce to in an ɗauki ko da a wata fuska ne jam'i yana iya farawa daga biyu to kenan annabi adamu yayi da awa akan tauhidi kuma shi ma manzo ne a zance mafi inganci ina fata an fahimci ni sannan kuma annabi nuhu ya zo da awa kenan wanda ya karyatar da annabi nuh ya karyatar da annabi adam tunda ya karyatar da annabi adam kenan kuma ya to kazzabat qaumu nuhin al mursalin kenan sai zamanto musanna wato ya jam'i ya fara ne daga biyu kenan to wannan akan wannan ne za a fitar da wannan ra'ayi wallahu ta'ala a'lam amma cewa an turo su musu zanzanni babu wani dalili kaga magana ce kawai dai ga ta babu abin da za a iya cewa akan ta sai dai a ce dai tana buƙatar dalili kenan bata tabbata ba Malin ya ce, To, kama ya dullu li zalika ƙauruhu ta'ala, kama abin da yake nuna wannan ma'ana ta cewa duk wanda ya karyata manzo ɗaya kamar ya karyata dukkan annabawa ne. Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu taɓa turo wani manzo gabaninka ba. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun face sai mun yi masa wahayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni Allah subhanahu wa ta'ala fa'budun ku bauta mini a cikin wato suratu al'ambiya'i wato aya wato ta ashirin wato da biyar kenan ina fata an fahimce ni sannan kuma idan muka duba wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun hafs da kuma hamza da kisa'i da khalaful ashir su sun ka karanta nuhi anan a wannan wurin amma sauran sun karanta illa yuha ilayhi annahu la ilaha illa huwa suke face sai an yi masa wahayi yuha ilaihi amma nan da Allah ce nuhi kenan ya fassara wani ne wahayin mu ne zamu yi wahayin kuma da yace nuhi mu ba yana nufin akwai alloli daban-daban ba annunu litta'zim don Allah ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma yace innamallahu ilahun wahid malam yace wa qauluhu da kuma inda Allah subhanahu wataala yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula mun tura a cikin kowace al'umma manzo suratul nahl wato aya 36 an gane ko kinan karshen ayar ani ibudullah wa shtanibu tagut ku bauta ma Allah ku nisanci tagut wannan shine tauhidi in kun bauta ma Allah shi kadai kun ka nisanci tagutu kenan kun tabbatar da ma'ana ta kalima ta la ilaha illallah kuma duk manzo ko ne an turo shi da wannan wa qad bayyana ta'ala Allah ya bayyana in ji mallan anna mukazziba ba'dihim wanda ya karyata sashen annabawa mukazzibul lil jami'i ya karyatar da su gaba daya wal iyad billah bi qawlihi inda Allah ce wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin ko ba haka ba wanda suke cewa mun yi imani da sashen annabawa wa nakfuru bi ba'dhin mun kafirce mu sashi kuma mun yi imani da sashen littafai mun kafirce mu sashi domin in ka kafirce mu littafin annabi ai ka kafirce mishi don haka babu wata matsala in ka ce nu'minu bi ba'dhin ai bi ba'dhin rusul ko bi ba'dhin kutub bi ba'dhin kutub ilahiyya wa nakfuru bi ba'din ko ka kaddara duk abin da kake ganin wato zai iya dacewa wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suna son su samu ta hanya tsakankanin haka Allah ce ulaika humul kafiruna haqqa waɗannan sune tantagariyar kafirai na gaske haqqan tabbatatu suratul nisa aya ta 150 da aya ta 151 malam yace wa ya'ti mithlu hadha al-ishkal irin wannan iskali rikitarwa tana zuwa an gane ko wal jawabu da irin wannan amsa kuma za a bayar fi qaulihi a wajen fadar Allah subhanahu wataala kazzabat adunil mursalin adawa sun karyatar da manzanni kenan sun karyatar da da'awan manzo dai kenan ko sun karyatar da ma'anan manzanni wato tunda sun karyatar da la ilaha illallah kuma sun karyatar da duk manzannin Allah ne da annabawan Allah bal ma sun karyatar da duk mai kira zuwa ga tauhidi ko da ba annabi bane id qala lahum akhuhum hudun kaga hudu an kace wato ba a ce ikhwanuhum ba kenan ya nuna cewa annabi guda ne aka tura musu ila akhirihi ma yace har zuwa karshe suratul shu'ara aya ta 120 da uku zuwa aya ta 124 wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala kazzabat samudul mursalin wato samudawa sun karyatar da manzanni iz qala lahum akhuhum salihun lokacin da dan uwansu salih ya ce bai ce ikhwanuhum ba kenan ya nuna annabi guda ne aka tura musu dan ya ce akhuhum dan uwansu suratu shu'ara aya ta 141 da aya ta 142 وكذلك في قصة لوط كما كما حكى نيشن قصة لوط كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون تنن وشعيب لشعيب كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون أنغانيكو to kissa ta lutu shi lutu ai tura shi aka zuwa ga wadannan mutanen ba dan uwansu bane to me yasa an kace izqala lahum akhuhum lutun malamai suke cewa aure ne a cikin su wadansu suka ce saboda yayi aure a cikin su an ka kira shi akhuhum wasu suka ce a'a nan an ce akhuhum dan uwansu ne fil insaniya saboda shi mutun ne su ma mutane ne ina fata an fince ni ko ko ta fuskar kabila ko kuma ta fuskar yanki ko ta fuskar yaren da ya musu da'awa da shi ya zama to musu dan uwa kenan ko na yare ko na kabila ko da bai zama to dan uwa ne na cikin su ba shi kuma shu'aib kazzaba ashabul aikatil mursalin إذ قال لهم شعيب ألا تتقون تو أما ولولي سأل الله cewa ila madina akhahum shu'aiba wasu ka ce da al'aika da wato madina ɗaya ne domin al'aika kunci ne wuri ne wanda akwai manya manyan itace shi ko madina garin ne kenan can wani lokacin sai Allah ya faɗi wato garin wani lokacin ya faɗi irin yadda garin yake da ni'ima da manya manyan itacen da yake da su waɗansu kuma suka tafi cewa a'a shi annabi shu'aibu an tura shi ne zuwa ga yanki guda biyu an tura shi zuwa ga madiyana an tura shi zuwa ga al'aika saboda wato annabi na iya zamantowa annabi ne na wurare daban-daban waɗanda sun tafi akan haka hujjar su kuma waɗanda suka ce wato inda an ka faɗi azabar sai an ka bambanta mutanen madiyana an faɗi irin azabar da aka yi musu ina fata an fahimci ni domin Allah subhanahu wataala ke cewa lamma ja'a amruna najjayna shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna an gane ko to kaga sai Allah ya faɗi irin azabar da aka yi musu an gane ko wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin kaga sai an kace tsawa ta kama su amma a cikin suratul shu'ara sai an kace wato fakadzabu abin nan fa akhadhahum azabu yawmi dhulla azaba da ta kama mutanen annabi shu'aib a cikin suratul shu'ara shine azaba ta yini wanda yake mai inuwa inuwa ta girgiji to sai malamai suka ce to kenan ba gari guda bane amma waɗanda suka ce gari ɗaya ne kuma mutane ɗaya ne sai suka ce a'a wato yadda abin yake girgije ya zo sai da Allah ya turo musu zafi mai tsananin wato zafi mai tsananin karfi sai suka sai amma sai Allah kawo girgije to sai suka je wajen girgijin suka je suka zauna saboda nan suke samun sanyi sannan daga nan sai aka zubo musu ruwan wuta an gane ko sannan kuma aka yi tsawa ƙasa ta yi girgiza sai aka yi musu azaba nau'i daban-daban waɗansu malamai haka suka tafi wallahu ta'ala alam kadiba cikin التعبير القرآني نا أستاذ الدكتور فاضل سامر رائي سنن كما كدوبا تكين عذب النمير نا من مجالس الشنقيطي نا شيخ محمد الأمين الشنقيطي دا سورة لتتفايد مع لمين تفسيري وأن دسكي بياني كان وانا مسألة ذاك وانا مالن yace to waka zalika fi qissati lut wa shu'aib ala al-jami'i wa ala nabiyyina salatu wassalam kina akan su dukkan annabawan da anka ambata tsira da aminci Allah su tabbata a gare su alaihim wa ala nabiyyina afdalu salati wa atammu taslim wannan shine abinda wato malam ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala kuma ita kadai ce ya kawo a cikin wannan sura cikin suratu wato ash-shu'ara to yanzu zamu dawo cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a mas'ala ta 783 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar allah subhanahu wa ta'ala awa'azta am lam ta'iz kamar da an ce cikin aya ta alkur'ani awa afta da inda sun ce sawa'un alaina duk ɗaya ne gare mu awa afta shin kayi wa'azi aw lam ta'iz ko baka yi wa'azi ba akhsaru shi an mafi gajarta min qaulihi da a ce am lam takum min alwa'izin ko da baka kasance daga cikin masu wa'azi kenan sai sun ce awa afta shin kayi wa'azi am lam takun min alwa'izin maimakon su ce am lam ta'iz ko baka yi wa'azi ba sai sun ce am lam takun min alwa'izin kaga wannan ai yafi tsawo am lam takun min alwa'izin fa kaifa adala anhu to ya anka kuma uslubin qur'ani yana komawa ne zuwa ga abu wanda an mafi takaita kuma sai nan ya dauki uslubi wanda yake mai tsawaitawa malin yace kulna zamu ce muraduhum abinda suke nuhi sawa'un alaina duk ɗaya ne akan mu afa'alta zalika alfi'li shin ka aikata wannan aikin na wa'azi am lam takun min ahlihi aslan ko da kai ba kasance ba cikin mama masu masu wa'azin ba ma'ana yana yiwuwa kai ka kasance kai cikin masu wa'azi ka iya wa'azi amma ba kai wa'azi ba amma tana yiwa kai wa'azi baka iya ba to shin kayi wa'azi ka cancanta kai am lam takun minal wa'izin ko da kai baka cancanta kai wa'azin baka yi mu duk ɗaya gare mu wanda iya ne ko wanda bai iya ba ya faɗi da ko bai faɗi da ba uwa ɗai uba ɗai wa hadha ablagu fi qillati i'tidadihim malin yace wannan shi an mafi kai matuƙa fi qillati i'tidadihim na nuna karancin i'tidadihim ɗaukar su da muhimmanci i'tadda kama a ce an ɗauki abu kama an yarda da shi wato nuna nuna karancin kularsu bi wa'zihi da wa'azinsa min qaulihim daga su ce am lam ta'iz ko baka yi wa'azi ba tunda ko ka iya wa'azin ko baka iya ba mu ba ruwan mu to wannan shi ne abinda wato an ka kawo amma abinda zamu ƙara a ƙarƙashin wannan shine cewa da an ka ce awa afsashin kayi wa'azi nan sun kawo jumla fi'iliya wadda tana nuna wato kamar an yi aiki am lam takun min alwa'izin an kawo jumla wato ismiya wadda tana nuna subuti abu ya tabbata kidan koda baka tabbata daga cikin masu wa'azi ba mu duk dai gare mu kuma koda kai zaka yi wani wa'azi ko ba kai ba mu ba za mu karba ba ma tunda ko am lam takum min alwa'izina ko baka kasance cikin masu wa'azi ba kenan koda wani na yazo yi musu ma ba za su karba ba shi yasa qur'ani in ya canza tsakanin jumla ismiya da fi'liya malamai suke cewa akwai balaga kwarai da gaske musamman irin abin da muka faɗa a cikin suratul a'raf inda Allah ya ce sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samitun su gumakan ko ko inda kuke bauta ma wanda ba Allah ba duk ɗai ne ko suna dare ko sun mutu in ma dan adam ne misali ai bai zai iya amfani ka da kombe ko shi na dare sai abin da Allah subhanahu wataala ya so in kuma ya mutu kuma shikenan da shi da gumki duk ɗaya ta fuskar ba zai iya amfani ka da komai ba kenan na fata an fahimce ni wato anan sai a ce da an ka ce sawa'un alaikum duk ɗaya ne gare ku a da muhun kun kira su kaga sai an ka kawo fi'ili am antum samituna ko ko kun yi kawaici to me yasa ba a kawo fi'ili ba an ka ce ko kun kira su wato am antum samituna ko ko ku masu yin kawaici ne me yasa ba a ce ba aw samamtum ko kun yi shiru sannan me yasa ba a ce ba sawa'un alaikum ada'una am samituna duk ɗaya ne ko kun kasance masu kiransu ko ko wato ku masu kiransu ne ko ko ku masu kawaici ne ba a faɗi wannan ba kuma ba a ce ba sawa'un alaikum wato a antum da'una am samamtum duk ɗaya ne shin ko da ku masu kira ne ko ku kunyi kauci me yasa sai aka zabi ɗaya daga cikin su me yasa ba a kawo fi'ili biyu ba na da'a da somata sannan me yasa ba a kawo suna biyu ba adda'una da samituna sannan me yasa na farkon ba a kawo mishi suna ba na ƙarshen aka kawo mishi fi'ili sai a aka zaɓi wagga siga daga cikin waɗannan guda hudu aka zaɓi cewa ta farko aka mata fi'ili ta biyu aka mata suna sai malamai suke cewa abin da yasa aka aikata wannan shine cewa saboda ɗan adam yana da hali guda biyu ko yayi magana ko yayi shiru asalin ɗan adam yayi shiru in babu bukata yayi magana to shi yasa sai aka ce sawa'un alaikum ada'awtumuhum shin ko kun kira su halin da ke gitto muku am antum samituna ko ko kuna nan kun yi kawaici kun yi zamanin zunzurum in ji mutanen mu wato sai zamanto samitun asalin dan adam yana yin kawaici shi yasa sai an ka kama jumla wato ismiya allati tadullu wato ala thubut kenan addu'a'u aw al kalamu aridun was sukutu huwa al asl kenan yin magana shine ke gittowa asali shine dan adam yayi shiru ba tare da sai yayi magana ba wannan mai su kuma zai koma cikin littafai na balaga ta alqur'ani zai ga wannan kadiba cikin littafin wato at-ta'birul qur'ani na ustadu dr fadl samun ra'i da sauran kuma littattafan da suka yi bayani kan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 784 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fa aqaruha sai suka soke taguwa fa asbahu nadimin sai suka wayi gari suna masu nadama su mutane annabi salihu kenan fa akhadhahumul azab sai azaba ta kama su suratul shu'ara aya ta 157 da aya ta 158 kaifa akhadhahumul azab ya an kai azaba ta kama su ba'da ma nadimu ala jinayatihim bayan ko sun yi nadama akan abin da sun ka aikata na laifi shine jinaya wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce tabbas ya ce kenan injimalan annadamu taubatun shi nadama ai tuba ne yin nadama tuba ne an gari ko mai tahqiqin wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai kanan ba wani in ka duba kasar littafin zaka gani yace sahihun hadisi ne ingantacce wato Ahmad kenan Imam Ahmad ya kawo shi na san dai a cikin littafin sa Musnad bai kawo al-Musnad ba amma ga dukkan alamu cikin Musnad ne yace a hadisi na 3387 da hadisi na 3507 da hadisi na 3811 da hadisi na 3914 wa ibn Majah da kuma Ibn Majah ya kawo shi bi isnadin sahihin shi ma da sanadi ingantacce hadisi na 4242 na fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da ya kawo malam yace to ga amsa kulna zamu ce qala ibn Abbas radiyallahu anhuma ibn Abbas ya ce nadimu sun yi nadama ne hina ra'awul azab lokacin da suka ga azaba ba wai sun yi nadama ne kafin azabar ta zo ba wadhalika laysa waqtat tauba wannan kuma ba lokacin tuba bane an gane ko kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at kinan tuba bai kasance ba ga waɗanda suke aikata mummuna Allah ce hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an lokacin sai lokacin da mutuwa ta zo mu dan sai ce ni na tuba a yanzu to mutuwa ai an ce mutuwa ta zo ko mala'iku sun zo ko kuma kaga azabar da za ta halakar da kai don ba dole bane wato nan wani ce to aina mutuwa an kace a mutuwa ai tana izuwa ta fuskar azaba suratul nisa'i aya ta 18 wannan aya kenan waqila waɗansu malamai suka ce kana nadamuhum nadama khawfin min al'azab nadama da suka yi sun yi nadama ne akan tsoron azaba al'ajili wadda za ta zo da gaugawa la nadama taubatin ba nadama ce ta tuba ba falidhalika lam yanfa'hum shi yasa wannan nadama bata wato amfane su ba na fata an fahimce ni kamar yadda can a cikin mun karanta wannan kissa wajen dan annabi adam wato fa asbaha minan nadimin sai kasance daga cikin masu nadama shi ma to amma nan abinda wadansu malamai suka kara suka cewa shi nadamar wai koda sun yi ta ne tana yiwa nadamar wato wa shurutu taubati sharuɗin tuba ai suna da yawa ma'ana sun cika waɗansu sharuɗa ba su cika waɗansu sharuɗa ba ko da mun ɗauki irin wancan nadama ne annadamu alama fat wa niyyatu Allah ya uda ila dhanbin niyyar ba za su dawo zuwa ga zunubi ba alhali ko kafirai Allah ya faɗi cewa ko da an dawo da su duniya za su koma zuwa ga abin da suka aikata walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun wa an yaqla fil ma'siya kuma ya kame cikin sabon Allah kun bus kame daga cikin sabon Allah ba kenan kaga ko da mun ci irin wancan nadama ce kenan bus cika sharuɗin tuba ba shi yasa abin bai amfane su ba to wannan shi dai ne wato abin da ya kamata mu fahimta mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 785 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa talaba lutun alaihi salam ya akai annabi nuhu yan nema tanjiyatahu a tseratar da shi tanjiya daga najjayu najji tanjiyatan min liwatati daga liwati a tseratar da shi da daga liwadi alfasha ta liwadi bi qaulihi inda ya ce rabbi ya ubangiji najjini ka tseratar da ni wa ahli da iyalaina mimma ya'malun na daga abin da suke aikatawa suratul shu'ara aya ta 169 wal liwatatu kabiratun shi ko aikata luwatsi babban zunubi ne yana da cikin manyan manyan kaba'ira wal anbiya su ko annabawa ma'sumun min al kaba'ir an tsare su daga aikata kaba'ira Kulna za mu ce muraduhu abin da yake nufi rabbi ya ubangiji najjini ka tseratar da ni wa ahli da iyalaina min uqubati amalihim daga uqubat wannan aiki da suke aikatawa aw min shu'umhi koko daga shu'umcin sa wato mummunan abin da yake haifarwa shine shu'umci ko a ce camfawa to nan ba ba ana nufin camfi ba wa dalilu ala zalika abinda dalili akan wannan an gane ko damma ahlahu ilaihi fi du'a'i annabi nuhu ya taro ya ƙara da ƴaƴansa a cikin addu'a an gane ko wastisna'ullahi ta'ala imra'atahu kuma Allah ya toge an gane ya fitar da matar shi min qabuli da'wati daga karbar da'awarsa kinan nan yana nufin a tseratar da shi daga ukubar ba a tseratar da shi ba don ma'ana wai abin da ake son a ce ba yana nufin a tseratar da shi ba daga aikatawa domin shi baya aikata wannan ƴaƴansa ba sa aikata wannan ba sa ma digo tunda ƴaƴansa mata ne kamar yadda malamai suke cewa to tunda ya ce haula ibadati hunna atharu lakum ba san ko yana da ƴaƴa maza ba dai amma dai badati kawai ya ce to kuma kenan wato ‘ya'yan shi ba za a ce luwaɗi ba sai dai a ce mata sun yi wato maɗigo kenan as-sihaq da ake kiran shi da larabci maɗigo al-liwatu kuma wato yin luwaɗi kenan yana nufin Allah ya tsirta shi daga uquba sai ce ya tsirtar da shi daga wannan abin ba yana nufin yana aikatawa ba an gane ko rabbi najjini wa ahli da yace wa ahli mimma ya'malun kaga da iyalansa kuma iyalansa na an ce ya'ya tun da su ne alqur'ani ya ambata ba mu sani ba ko yana da ya'ya maza amma dai alqur'ani bai faɗi wannan ba ina ina fata an fahimce ni to kaga sai yace to tunda yace ya'yan shi kina an san cewa mata babu luwadi tsakankanin su sai dai akwai madigo tsakankanin su wannan ukuba wato ashe wannan abin ba mutanen turawa ne suka fara shi ba kuma an ga yadda Allah ya da su don haka duk wanda yake son ya bi ta tasu shi ma ya je ya aikata za su haɗu da Allah subhanahu wataala Allah kai mu tsari kuma wanda suke da ikon hanawa dole a tashi tsaye iyaye domin matsala ce da ta shafi al'umma gaba daya ba wai za a bar ma kawai wato hukumomi bane hukumomi su yi nasu iyaye su yi nasu mutanen unguwa su yi nasu mutanen gari su yi nasu kowa ya kawo tashi gudunmuwa don kawo wannan banna ta yadu a cikin al'umma Allah kai mu tsari To, da wannan ne ma waɗansu malamai da suka zo a ƙarƙashin ayata lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir suke cewa da Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai da ƙasai na Allah ne yakhluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama yahabu liman yasha'u inathan yana bayar ga wanda ya so inathan ƴaƴa mata zalla malamai suka ce da annabawa za a fara misali sannan a zo zuwa ga sauran mutane kenan to Allah yana bada ƴaƴa mata suka ce annabi Lutu kenan shi an bashi ƴaƴa mata zalla wa yahbu liman yasha'u dhukur kuma to duk da yake dai ba a ce ƴaƴa mata zalla ba Qur'ani bai ce ƴaƴa mata zalla gare shi ba amma dai bai faɗi yana da ƴaƴa ba maza amma dai ya faɗi yana da ƴaƴa mata inda yace haula ibanati hunna athharu lakum misali ne bayar a cikin ayoyi kuma daban-daban to wa yahabu liman yasha'u dhukur Allah yana bada ƴaƴa maza ga wanda yaso suka ce annabi Ibrahim don an bashi Ishaqa kuma an bashi Isma'il aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan koko Allah ya hada nan wato annabi kenan maza da mata kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma annabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu atammu taslim zurriya shi maza da mata ne wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah yana sanya wanda yaso aqiman bakarare wanda bai haihuwa tunda mace ana ce mata bakarariya mutum dai wanda bai haihuwa a takaice bai haihuwa a takaice shine wato suka ce kamar annabi Isa da annabi zakari annabi isa da annabi wato yahya su ba a ambaci sun haihu ba kenan kamar su kenan misalin sai a fara da annabawa sannan a yi ƙasa to waɗansu sai suka ce to wannan ayar abin nan suka yi istinbatin cewa to ashe babu khunsa mushkilu in an ce khunsa khunsa ma dai a takaice tunda akwai khunsa mushkil khunsa shine mutumin da Allah halicce shi da al'aura biyu da ta maza da ta mata to mushkil kuma wajen malaman fiqihu an gane ko shine wanda ya rikitas idan ya zamanto fitsari yana fita a ɗaya daga cikin al'aura ɗin to ba mushkilu bane kenan in wajen al'auran namiji yake fita kenan sai a ɗauke shi namiji in wajen al'auran mace yake fita sai a ɗauke shi mace to amma idan ya zama to yana fita wani wuri ya fi yawa sai suka ce to inda ya fi yawan kenan in ta al'auran namiji ya fi yawa nan ma sai a ɗauke shi namiji in ta al'auran mace ya fi yawa sai a ɗauke shi mace to amma ya zama to daidai yake fita ya za a yi da su to anan sai suka ce za a za a duba ni to yanzu da zamanin nan yanzu wanda ana iya yin tiyata a mai da al'aurar ɗaya daga cinsu sai a dibi sifar da tafi karfi sai a wato ɗauke shi a wannan bangare ɗin kamar da suka yi bayani duk da turawa yanzu sun yi zurfi cikin wannan bincike da kuma wannan ta'addanci dama shi ɗan ya ce wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah zan umurce su canza halitta Allah to yanzu a turai ana tiyata a cire al'auran namiji a dora ma mace a cire al'auran mace a dora ma namiji kuma a basu wani hormone wanda za su sha sai ɗabi'a su ta koma irin ta waɗannan suna irin wannan ta'addanci to sai suka fa hujja da wannan aya sun kai istiqra'i amma istiqra naqis ne ba tam ba sai suka ce Allah ya ce hudu ne yake yi ko namiji ko mace ko mace da namiji ko wanda baya haihuwa suka ce Allah bai faɗi ba akwai khunsa dan haka babu khunsa an gane ko musamman cikin rabon gado za ku ga ana bayanin sa waɗansu malamai sun ce to za a bashi rabo wato a kasa rabon namiji wato biyu a bashi ɗaya kuma a ɗauko kason mace a bashi kenan sai zama to shi saba'in da biyar zai samu idan ana rabon gado tunda ba a ce shi mace bane ba a ce namiji bane kuma bai yiwa a ɗauki rabon namiji da mace a haɗa mishi an kai hakan ka kaga wato ya fi maza da mata kenan to almuhimmu dai mas'ala ce to idan muka duba cikin eh tafsiri na Ibn Atiyya kamar yadda ya tafi zuwa kan wannan ra'ayi malamai suka ce akwai kuskure a cikin wannan ra'ayin domin istiqra'in da suka yi anan ba tam bane naqis ne domin Allah ya halicci waɗannan mutanen bil mushahada mun gane su ana nan ana ganin su kuma Allah yana halitta su kenan don haka wannan istiqra'i da sun kai sun yi kuskure da cewa babu khunsa ko kuma babu khunsa ko khunsa mushkilu don haka wannan abin nan ne mai so kuma ce littafin fiqihu musamman babi na rabon gado zai ga wato wannan bayani in ka duba ma cikin muhtasar yana daga cikin mas'ala ta karshe wadda ya kankare da ita muhtasar khalil na wato fil fiqh al maliki da kuma sauran littattafai ba sai wannan littafi ba wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba mas'ala ta 786 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fi qissati shu'aib alaihi salam a cikin kissa ta Shu'aibu alaihi salam idh qala lahum Shu'aibun annabi Shu'aibu ya ce da su walam yaqul akhuhum Allah bai ce dan uwansu ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fi haqqi ghairihi huna a cikin haƙƙin wato sauran shi na an ce haƙƙi ba haƙƙi irin na Hausa ba ma'ana game da abin da ya shafe shi an gane ko domin haƙƙi a larabci wani lokacin ya zo ko haƙƙin ka abin da ka mallaka ko fi haƙƙihi a cikin labarinsa ko abin da ya zo game da shi to nan abin da ya zo game da shi ake nufi wa kama qala fi haqqihi fi mawdi'in akhar kuma kamar yadda Allah ya faɗa a cikin haƙƙin shi annabi Shu'aib a wasu wurare kenan nan mawdu'in akhar wuri ɗaya ko wadansu wurare don ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba kaga nan sai ce dan uwansu game da mutanen madyana amma ashabul aika bai ce akhahum ba sabanin wadansu annabawa malin yace qulna zamu ce li annahu huna domin shi nan huna zukira an ambace shi ma ashabul aika da ashabul aika an gane ko ashabul aika ko ashabul aikatil mursalin duka wato akwai kira'o'i daban-daban na fata an fahimce ni wa huwa lam yakun minhum shi bai kasance daga cikin su ba wa inna ma kana min nasli madyan shi yana daga cikin zuri'a ta garin madyana kaza qala muqatil muqatil haka ya faɗa wani malami ne muqatil ba wani mai yaki bane a kirfi anan wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi anna shu'aiban alaihi salam annabi shu'aibu aminci Allah ya tabbata a gare shi akha madyana an gane ko mutanen madyana ursila ilaihim an tura shi zuwa gare shi wa ila ashabil aika kuma zuwa ga mutanen ashabil aika to wannan hadisi ba babu wani tabbaci akan shi domin ba a gane shi ba balle ma a tabbatar da cewa ingancin sa da haka dai wannan magana ce kawai aka faɗa وقال ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري يتشي شيخ المفسرين أهل مدينة mutanen Madina hum ashabul aika sune mutanen ashabul aika fa ala hadha malam yace to in muka dauki ra'ayi na Ibn Jarir tabari yakunu hadful akhi abin da yasa Allah ya shafe kalma ta al akh wajen Shu'aibu bai kawo ta ba takhfifan dan saboda sauka kazance da takaitar da shi ba dan wani abu ba tunda duk sauran annabawan an faɗa kuma ba a tura annabi sai cikin mutanensa yayi musu wa'azi kuma ƴan uwansa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu taɓa turo ne manzo ba sai da yaren mutanensa to kenan kaga annabi shu'aib sai zama to shi ma dan uwansu ne ko kuma ai takhsisin annabi shu'aib da annabi lut shi an tura su zuwa ga mutanen da ba ƴan uwansu ba ba qaumuhum ba ko kuma a ce a ƴan uwansu ne ta fuskar yare ko ƴan uwansu ne ta fuskar kabila amma ba yan uwa ne na family ba domin yan uwantaka tana da nau'i daban-daban akwai yan uwantaka ta addini akwai yan uwantaka ta aiki akwai yan uwantaka ta gashi nan dai yan uwantaka daban-daban wadda kuma babu wadda ta cancanta ta tabbata a duniya da lahira sai ta wato imani ina fatan wato an fahimce ni sannan kuma nan inda Allah subhanahu wataala ce kazzaba ashabul aikatil mursalin idan muka duba imamu nafi da imamu ibnu kathir da imamu ibnu amir da Abu Ja'far sun karanta kazzaba ashabu laikatal mursalin laikatal mursalin ina fata an fahimce ni da haka yana da kyau mutum ya san yadda ake karatu ko in ya ji wata qira'a da bai santa ba ya ruga ya wajen malamai masana ilmul qira'at su yi masa bayani cewa akwai wannan qira'a ko babu ta kuma ya dubi littattafan tawjihul qira'at ya san menene bambanci tsakanin wannan qira'a da wannan qira'a ya za a hada su ko ko babu bambanci duka ma'ana ɗaya ce domin ɗalibai suna yin zarbulle su yi karzalle su tuma su hada ba mas'alar da tafi karfin su ce babu kaza cikin addini babu kaza ba haka nan bane ba haka nan bane in an zo an dibi bincike sai a gane cewa karancin bincike ne da karatu shine ya kai wato ɗalibi ga wannan Allah kai mu tsari mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 787 malam yace fa in kila idan an kace mal farqu menene bambanci baina hasfil wawi tsakanin shafi harafin wawun fi qissati salih alaihi salam a qissa ta annabi salih aminci Allah ya tabbata a gare shi wa isbatiha da tabbatar da ita fi qissati shu'aib a cikin qissa ta annabi shu'aib fi qawlihi a cikin fadar su ma anta illa basharun mithluna a cikin suratul shu'ara a kissa ta annabi salih sai suka ce ma anta illa basharun mithluna a aya ta 154 amma a kissa ta annabi wato shu'aib sai suka ce wa ma anta illa basharun mithluna kenan kai ba komi bane face mutun tamkar mu to me yasa suratul shu'ara aya ta 180 wato da shida ina fata an fahimce ni to ya akai haka ya akai haka to malam yace qulna za mu ce alfarqu bainahuma abinda abbanbanci annahu inda isbatil wawi inda an ka tabbatar da wawun kila a kissa ta annabi shu'aib almaqsudu ma'ana yani kilahuma wato magana biyu ce dukkan su an nuface su an gane ko su ne abin nufi yace kilahuma munafil lirrisala ko wace magana ta kore annabci an gane ko indahum at-taskhiru munafil lirrisalati indahum ko wace magana daga cikin su ta kore annabta shi annabi shu'aib at-taskhiru at-taskhiru nan izgili ba horewa ba domin sakhara na nufin horewa at-taskhiru kuma yana nufin wato izgili to abu na farko izgili su a wajen su sun yi izgili da shi shi ko da izgili da mutum ai ya nuna ba annabin Allah bane ba yadda da shi ba domin in ka da annabin Allah ne zaka mutunta shi wal bashariyatu da kuma kasancewar sa dan adam alhali ko kasancewar mutum dan adam bai hana ya zamanto annabi domin Allah ne yake zabe kamar yadda annabawa suka faɗa wato a cikin wato suratu wato Ibrahim kenan abin nan in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bi sultanin mubin kafirai suka ce ma annabawa ba kun bane illa mutane Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi kaga sun ga musu mu ba mu komai bane illa mutane amma Allah na fifita wanda ya so dan haka ba ce an kai ka zo ka nuna mutane kafi su ba amma Allah in ya ga dama shi yake fifita wani akan wani kuma ba a alfahari sai dai Allah ya maka ni'ima kana iya bayani amma min babi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith malin yace to wa inda hafil wawi inda kuma aka shafe wawun al-maqsudu ma'anan wahid kenan ma'ana guda ce ake nufi ba abu biyu ba munafil laha wanda ya kore wato annabtarsa wa huwa kaunuhu musakharan shine sun yi izgili da shi thumma qarraru at-taskhira bil bashariyya sannan daga baya sun ka ƙara tabbatar da izgilin su ta fuska shi yana dan adam ba abinda zai yi da su kenan sun fi shi karfi ba abinda zai yi malam yace kaza azaba zamakhshari haka ne da zamakhshari ya bada amsa rahimahullah Allah ya masa rahama duk da mun ce aqida sa ta mu'tazila ce amma wajen balaga ana iya amfani da ra'ayin da ya kawo in bai saba ma wato abin nan aqida ta ahli sunna ba wannan shi ne abin da malamai suka ci to wannan shine abin da malam ya kawo sai mas'ala ta 788 malam yace fa in kila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace fi wasfil kahanati wajen sifanta alkahana jam'i ne alkahin shine boka wal mutanabbi'a da kuma masu ba da labari an gane ko masu ba da labarin abin da za a yi daga annaba'una wato mutanabbi'a masu ba da labarin abin da zai zo gaba masu iddia'in sun san gaibi kenan an gane ko ka shaqqin kamar wani mutum da ake kira shaqqu wa satih da wani mutum da ake kira satih wa musailama da musailama duk da cikin kissar satih suna cewa mutum ne wanda mace da mace suka haife shi bai da kasusuwa kaza kaza babban boka ne sai an nade shi kamar da ake nade tabarma waɗannan duk wasu abubuwa ne waɗanda labarai ne ake basuwa tun muna yara muke jin su to malam yace an kai Allah cewa aktsaruhum kadhibun mafi yawancin su makaryata ne ba'da ma qada alaihim bayan Allah bayan Allah ya hukumta akan su anna kullu wahidin minhum affakin athim dukkan kowanne daga cikin su makaryaci na domin Allah subhanahu wataala yake cewa qul hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim to kuma yanzu sai cewa aktsaruhum kadhibun wal affaku shi ko al affaku kalma ta afaku alkazzab shine makareci domin daga alifkuna afaka shay'a shine ya juyar da abu shi yasa an ka kira garuruwan annabi lut almu'tafika kuma a cikin suratu wato tauba sai ce almu'tafikat cikin suratul najm sai ce wal mu'tafika to nan almu'tafika ai mufradina can kuma cikin suratul tauba mu'tafikat ne wasu malamai suka ce a'a da almu'tafikat da almu'tafika duka ma'anar su ɗaya ne domin القرى المؤتفكاني can kuma alqura almu'tafikat ana iya cewa annawafidh maftuhat kuma ana cewa annawafidh maftuha wasu kace a'a almu'tafika guda ne amma aljinsiyya ce ana nufin jinsul qura almu'tafikat kenan magana ta daga ta kari ina fata an fahimce ni ko kuma almu'tafika na an dibi dukkan yankin gaba daya an gane ko shi ko nan almu'tafikata an kalli garuruwan daban-daban yankunan kafin a juyar da su bayan kuma an juyar da su shikenan sai an kira su almu'tafikat to shi kuma makareci al'affaka ne yana ɗaukar magana sai ya juya mata fuska an gane ko to wal affaku al kazzab shi al affaku shine al kazzab wal asimu mai zunubi mai yawan aikata zunubi daga al ismu ne al fajiru shine fajiri an gane ko wa yalzamu min hadha mala yace to ya lazimta daga wannan an yakuna kulluhum an yakuna kulluhum kazzabina dukkan su su kasance makaryata qulna yace malan zamu ce ad-damiru fi qawlihi damiri a wajen fadar Allah wa aktharuhum mafi yawancin su aidun ila shayatin yana koma ne zuwa ga shaytanu la ila kulli affakin ba yana koma wani zuwa ga dukkan makaryaci kenan nan muna da mafita guda biyu ko mu ce wa aktharuhum kadibuna aktharuna ana nufin kulluhum dukkan su makaryata ne an gane ko wani zai yi ƙarya zai yi ƙarya daga gan wani zai cigaba da yin ƙarya har ta zama to jiki gare shi ko kuma wa aksaruhum na ana nufin yana koma zuwa ga shaydanu domin cikin shaydanu akwai wanda ba makareta ba akwai wanda an musulmi domin Allah subhanahu wataala ya ce sun ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba to wannan shi ne abinda wato malam wato ya kawo karkashin wannan mas'ala kuma abu na karshe wanda zamu liƙe da shi shine cewa wato game da sha'iri sha'ir waɗansu na kamar a sha'ir ba an nazmu domin an nazmu waƙe ne wanda yake da alaƙa da tsari na ilimi irin su shatubiya da alfiyatu da malik da sauransu an gane ko to amma idan muka zo zuwa ga misali wato al-sha'ir waɗansu na haramta waƙe gaba ɗaya ba waƙa ba waƙa an sa abin kiɗi ta dama haramun ce an gane ko amma shi waƙe za a kalle shi ne in an faɗi aghrab kin shi za a duba in yayi lafazin shi da ma'anar shi kuma ba a faɗi alfasha ba an yi da'awa da shi wannan ba matsala bane shi yasa kafirai sun sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sha'ir amma ba duk sha'ir yake haramun ba domin Allah ya fitar da wasu da Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai ce illa alladhina amanu wa amilus salihat irin su Hassan bin Thabit irin su Abdullah bin Rawaha irin su Ka'ab bin Zuhair wanda sun ka taimaki da awa da wato halshen su an gane ko jahidul mushrikina bi alsinatikum kamar da cikin hadisi wato ku yaki mushrikai da halsunan ku kina ana iya yakar su da harshe kina wannan wato yana kuma jihadi kina ashe ba sai da takobi wanda suke cewa jihadi sai da takobi wannan shi ne abin da kamata mu kare da shi sai kuma abu na karshe shine cewa malaman ulumul qur'an sun yi bincike cikin sura makkiya ana iya samun ayoyi madaniya cikin wato sura madaniya ana iya samun ayoyi makkiya ma'ana sura ce madaniya amma cikin ta sai a samu aya makkiya ko sura ce makkiya sai a samu ayoyi madaniya amma suke cewa wannan yana da sharadi sai an bincika an samu dalilai shi yasa aka yi bincike akwai littattafai guda biyu da aka yi kan wannan wato guda a jami'an Madina guda kuma wani malami ne ya cike wato ayoyi da surori waɗanda ake makkiya madaniya da tabbatar da hakan ga tare da sanadi da kuma dalilai wanda kuma ɗaliban ilimi za su neme su ina fata an fahimci ni bincike ne na Abdulrazak ina ganin Al-Afifi da kuma wato Abdallah Al-Falih guda biyu su suka haɗa waɗannan suka yi binciken guda biyu wancan shi na izu 30 a matsayin littafi wancan shi ma izu 30 ɗalibin ilimi zai neme su to shine anan wannan mas'ala ta bijiro shine a ƙarshe suratu shu'ara'i muttafaqun alaihi makkiya ce to amma kuma ash-shu'ara masu waƙe a Madina ne aka yi waƙe na taimakon manzo sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce to wannan wa shu'ara zuwa ƙarshe madaniya ne duk da ke suran makkiya ce me dalili saboda dalilin cewa ko a Madina ne an ka samu shu'ara wanda sun ka taimaka ma da'awa wannan yana daga cikin dalilan da suka kawo to sannan kuma sai abu na ƙarshe wanda nake son na wato ƙara bayani da shi suratu shu'ara ita ce sura ta biyu wadda ta fi yawan ayoyi ba tsawon ayoyi ba yawan ayoyi a cikin alkur'ani mai girma suratul baqara tana da aya 286 ko ba haka ba ita ko suratul shu'ara ita na da wato kamar yadda malamai suke cewa aya 227 to kaga ta fuskar yawan ayoyi daga baqara sai shu'ara'i na fata an fice ne amma wasu ce daga bakara sai ali imrana wannan kuskure ne ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da wannan duk da yake suratul shu'ara ta fi tsawon ayoyi amma kuma suratul ali imran suratul ali imran ta fi tsawon ayoyi amma suratul shu'ara ta fi yawan ayoyi wannan shine abin da zamu iya cewa kuma mun kai karshen suratu wato al-shu'ara kenan sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bamu iko da dama zamu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh